ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بير ga watan zulƙada hijiran manzala sassan daga maka zamuri na shekara 446 a wannan masallacin mai albarka masu da umar bin khattab a ci gaba da karatu a littafin at-tajrid as-sarih li hadith al-jami' as-sahih wanda babban malami a Sheikh Ahmad Ibn Abdul Latif Az-Zabidi ya ikhtisarin shi daga sahih al-jami' Allah ya saka mashi da alkhairi ya kuma amfanar da mu abubuwan da za mu ji na sunnoni manzala sassalam a wannan littafi mai albarka har yanzu muna a kitab na 29 kitab ɗin shi ne kitabu fada'ilil madina muna ƙarshe-ƙarshen shi babi na ƙarshe shi ne babul madina tamfil khabasa babul madina tamfil khabasa wannan babe ne wanda zai bayyana mana cewa madina tamfil khabasa birnin madina garin madina iya daga fadalata tana karkadewa tana korewa dukkanin wani datti da duk wani abu wanda yake kazamta wanda yake hisiya ko kuma ma'anawiya kamar yadda hadisai na baya mun ji yadda imani zai zama gabaki ɗayan shi ya tattaru manzara sassa ce innal imana la arzu ila madina kama ta arzu hanya fi hujriha imani zai tattare a madina irin yadda macijiya take nannadewa a cikin ramunta manzo sarasa ya gaya mana cewa la yadkhulul madina rubul masihid dajjal razani na almasihud dajjal ba wasu shiga a madina ba annabta sai ya gaya mana a ran kabir madina mala'ika a kafa kafa ta madina akwai mala'iku la yadkhulu at-ta'un wala dajjal alloba ko tujal ba su shiga madina yace laysa min baladin illa saytahu dajjal babu birnin da dujal ba zai taka shi ba illa makka wal madina kawai sai makka da madina ya gaya mana cewa summa tarjiful madina bi ahliha thalatha rajafatin madina za ta jijjiga da 'yan cikinta su uku fa yi kuriji kulla kafirin wa munafik sai a fitar da duk wani kahuri da duk wani munafuki daga cikin wannan birni na madina kenan birni ne wanda an buɗe sauran birane da takubba amma madina an buɗe ta da alƙur'ani kaga nafsara sai a tura irin su barra irin su mus'ab su suka je aka dinga karantar da ƙur'ani sai zama babu wani gida da gidajen madina face sai da suka karbi addinin musulunci mutane ne wanda alama imani ƙaunarsu annabi sallallahu yana cewa ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar babul madina tanfil khabasa an jabir bin abdullah radiyallahu ta'ala anhu qala جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام فجاء من الغد محموما فقال أقلني فأبى ثلاث مرارا فقال المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها جابر بن عبد الله الأنصاري ɗaya daga cikin al'ansar mutanen madina ya ce ja a rabiyun wani mazaunin ƙauye ya zo ilan nabi sassau ja nabi sassan fa baya abu alal islam sai mamaki caffa akan shiga shi addinin musulunci kaga wannan yana tabbatar da fada ala idza ja nasrullahi wal fatah wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja al'umma suka dinga dandazo aka samu amul wufud shekara ta tara aka dinga dandazo ana zawa ana shiga addinin musulunci ko dai ɗaiɗaikun mutane ko kuma tawaga-tawaga fa bayahu alal islam yama nan sun samu baya akan musulunci fa ja'a min al-ghad washe gari sai zo mahmuman masassara ta same shi mana asabahu humma da zafin jiki da zafin masassara wanda yanayin madina yana bada wannan mazala sallam yana cewa babu wanda zai yi hakuri a bisa la'awa'il madina tsanance tsanance da rashin lafiya da shamajika har Allah karɓi ran shi illa kuntu lahu shafi'an sai na zamani ne mai ceton shi aw illa shafa'tu lahu sai na cece shi a ranar alkiyama kaga hakuri a bisa yanayi na madina har Allah karbiran mutum to yana samun garanti na ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma in munafiki ne sai kaga ba zai iya jurar wannan tsanance tsanance ba kamar yanda wancan uraniyin da suka zo su suka bayyanar da sun karfi musulunci ashe munafukai ne rashin lahiya ya kama su aka ware raƙumma na sadaka aka ci a wata bakin gari a dinga tatsa musu madara ana gamawa da bawalin raƙumin a dinga ba su suna sha don su samu lahiya amma da yake munafukai ne bayan sun warke ashe dama masu imanin baka ne zuciyar abin bai dira ba saboda haka suka kashe makiyayin suka mushi musula suka caccake mushi ido suka kore abin da bai kai ya kawo ba na wannan ‘yan raƙun maɗin sau da butulci manzala su sai sa kamo su aka musu gwargwada abin da suka yi kaga da yake munafukai ne sai suka gaza haƙura kan wannan to waɗannan munafukai za ka same su su a kullum munafukai gurin da yake matattar imani madina matattar imani ce maɓuɓɓugar imani ce to kaga babu yadda za kafiri ya iya samun sukuni babu yadda za mu ke iya samun sukuni kamar yadda haɓakar addinin musulunci yana bakanta ma munafukai shi yasa yana daga alama ta nifaqul itiqadi bugudul islam kin musulunci jin haushi in musulunci ya samu ɗaukaka jin daɗi in an samu girgiza da kuma rauni ɓangaren musulunci to duk wanda kaga in haifan abin da ya kamata ya ji daɗi na musulunci ya faru sai dinga ɓata rai to alama ce daga alama ta nifaqul itiqadi imanin shi na baki ne bai dira zuci ba Allah kare mu dama kuma minan nasu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin kana samu wanda za su bayyana da imani saboda ai musulmin suka yawa in suka bayyana da abin da yake zuciyarsu al'umma ba za su yarda da su ba su kuma suna son a tahiya ɗaya saboda suna da wata maslaha ko suna son su jagoranci al'umma ko suna son kana samun irin wannan sai ka gara ta ga muku kawai ka ji yana aman abin da yake cikin zuciya shi kana samu biya cikin mutane da kuwa da ka zo gaban shi dama ta samu shi dama haka yake nema irin wanda za ka samu ko an samu wani malami ya kuskure ya ma ɗalibi uku ba wadda ta wuce iyaka yan kashe ragunan su ce dama jira muke neman ku muke irin waɗannan e dama mun san da ku jira muke ta gamu ko kuma su yi ta yada a yanar gizo a yi ta inna lillahi inna ilaihi rajiun ai gashi a duniya shi yasa muka ce a fasa irin wannan abu shi yasa muka su kuma ƙarya ce kin dama karatun ne ma ba su so na qur'ani yanzu kawai daga an samu wani can gurin wanda bai fahimci abu ba yayi mummuna ukuba ta wuce iyaka kawai sai a ce a fasa karatu to kenan yanzu da an samu wani mushi ya ma wani dan lakwal hukuma da tauci iyaka sai a ce a fasa lakwal ka gani kaga ya mun kuskure ne an samu to mushe a wata ƙasa da ƙasashe yake da nabin in ɗaliba shi hatta mutu to amma ko ba a ce ba a fasa lakwal dama mutanen nan haka suke sannan mushanni nawa ne suke ɓata ɗalibansu a ƙauye da ina ne sai a kai su ƙauye kawai duk sai ɓata yara amma ana ce a fasa lakwal ko kuma mata za su koya ma mata ai kaga ƙa'ida da an samu wani mushi ya ɓato sai a ce kai dama tun da yanzu muna da adadin madammai da yawa kawai madammai su koya ma mata mushina su koya ma maza ba shi kenan ba amma duk wannan ba matsala ba ne da an samu ƙwaya ɗin tal ɓangaren an samu kuskure wani ya kuskure kawai sai a yi hukunci da kuɗin gora gabaki ɗaya to duk wanda gagan an kawo mushi abu gaban shi ko wani kuskure ya samu sai kudin goro sai ke aman wasu maganganu sai ka rasa wai wannan musulmi ne ko ba musulmi ba ne to alama ce daga alama ta nifaqul itiqadi amma duk wanda imanin shi daga baka har zuci in an samu kuskure ai addinin musulunci naka ne nashi sai a zo a gamiya za a daidaita kan me ra'a samu kaza wace hanya za a bi a gyara bangare kaza a gyara bangare kaza to kaga irin waɗannan wa'anda dama ci gaban musulunci suke su amma duk wanda ne ma yake dama iris kawai ya zamanto an sa an bargo to kaga da akwai wani alama wadda take nuna kamar abin ba da gaske bane Allah tsarkake zukatanmu ya tabbatar da imani a zukatanmu fa jami'al al-ghad mahmuman kashe gari sai zo tare da zazzabi ya haɗu da jarrabawa wannan yake nuna labudda ahalin iman su zamanto suna samun jarraba kuma duk abin da Allah ya sa mai fadala to dole ka ga da akwai wani nau'i na jarrabawa a ciki faƙala sai ci aƙilni aƙilni ya rasulallah a sauƙaƙa mun a rangwamta mun ba zan iya ba ya yi mu baya aha amma sai zo na neman wai iƙala yanzu shi bai iya ba zaman hijira ɗin nan ya baro garin shi ya zo ya zamna ilni kawai ni yanzu a sauƙaƙa mani in tahi kaga kenan alamar dama imanin bai dira ba zuciya fa ba annab sassan ki salata miraran su uku fa qala sai annab sassan ci al madinatu kalkiri madina wa tamkar zuga zugi ne na makera da ake zuzzugawa ana gasa ƙarhe ana narkar da ƙarhe tanfi khabataha tana korewa tana karkadewa kamzanta jattinta wa yansa'u tayyibha sannan yana tsarkaka yana tacewa wanda yake tsarkakakken ta yana kubuta yana kubuta tunda ita mujarradin masassara ai manzara sai sai ce la tasubbul humma fa inna tukaffiru dhunub kama yakaffiru al-kir khubs al-hadid kar ku zage masassara tana zazzagewa zunubi kamar yadda zigazige yake karkadewa kamzan karhi to kaga in ka zamana madina kai hakuri da wannan kenan kankar zunubi ne kankar zunubi ne saboda haka shi kuma sai ya gaza wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to almadinatu karkiri madina da kuke ganin ta tamkar zigazige ce tanfi khabatha tana korewa wanda yake bara gurbin ta dattinta duk wani tattaka da datti tana korewa wayan sau tayyibuha sannan kuma tayyibuha wanda yake kubuta wayan sau yana tsarkaka yana kubuta tayyibuha tsarkakekkenta wanda kenan imanin shi yake tabbatacce wanda yake nagartacce Allah subhanahu wataala ya sanya mu a cikin bayan shi nagartattu wannan hadisi dalili ne da yake nuna cewa Madina tana da wata khususiyya tata wadda Allah subhanahu wataala yake bace ta na karkadewa da korewa duk wani baragurbi da kuma barin wanda yake kenan tatacce wannan Allah subhanahu wataala shi ya ma Madina wannan fadlakin wanda bai yi ma wani birni ba daga sauran birane kaga biladul haramain yana da khasiyya ta shi shi yasa kaunar biladul haramain kauna ce wanda take ta ibada duk garin da ba Makka da Madina ba kenan sai dai zama kaunar su kauna ce ta dabi'a kaunar dabi'a kuma kana iya son garin da kana iya son wani gari sama da yadda za ka so garinka a ƙauna ta ɗabi'a za ka iya ƙaunata wani gari sama da yadda kake ƙaunata garinka wala Allah saboda garin yanzu garin da mutum ya shiga musulunci a shi kaga ai zai so garin sama da ma'aihoshi wanda ya zo ya karɓi musulunci a garin nan kaga yanzu ai garin nan ya yi mushi can ƙasarsu ya yi mushi can ƙasarsu saboda me ya samu alherin da duk duniya ba inda ya samu alherin to kaga yanzu zai kaunaci garin nan sama da yadda zai kaunaci garin shi wanda zai je shi wani gari ya zauna a garin ya samu dukiya ya yi iyali ya yi komi yanzu nan sai ce na yi kaunar ma'aihata a kan wannan garin ka gani kenan amma makka madina su wannan kaunar su kauna ce ta ibada amma duk inda ba su ba kauna ce ta ɗabi'a gwargwado yadda ka sami aminci ka sami karbuwa ka ji daɗi a nan gurin gwargwado yadda gwargwado yadda za ka so garin ɗabi'a ce sai a sami ɗabi'a kana son wani gari sama da yadda kake son ƙasaka wannan ɗabi'a ce kaga zancen cewa hubbul watsani minal iman dama da hadisai ne wanda suke dubba su tabbata ba wasu mawdu'ai ne da wasu na ƙarya kawai kusa su 'yan neman abinci da kuma masu yaya ta ƙabilanci in mutum ya so ya ta kabilanci kawai sai rakito irin wannan hadisan duka a cikin al-mawdu'at da ina ne kawai sai zo dora ai kaza kaza ko kuma ya so gyara tukunyar shi ya ce ai hubbul watan min al-iman to kaga wannan duka in ba waɗancan garuruwa wasu kuma su ɗauko wanda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maka innaka ahabbi biladillahi ilayya ke ce mafi kaunato biranen Allah a gurina walau la ani akhrajtu minki ma kharajtu ba da an fitar da ni ba daga ke da ba zan fita ba to kaga ai maka inna awwala baytun wudu alinnas lalladhi bi bakkah mubaraka wa dalil alamin fi ayatun bayyinatun maqam ibrahim wa man dakhalahu kana amina kenan shine gini na farko kuma makka take da abin da babu birnin da yake da kenan kaunan makka kauna ce ta ibada wajib dole mu kaunaci makka mu kaunaci madina kaunan da muke musu su kauna ce ta ibada amma kasashen mu garuruwan mu ma'aihon mu kauna ce ta dabi'a garin ka ne na aka ahe ka nan ke da abokanan ka nan kai karatu nan ke da dangin ka da yan uwanka kuma bakkar inda zaka zo ka ka sake kai abin nan kamar nan gurin duk inda za ka je gaba nan gurin ba kenan zai zama to kamar kana zaune ne haka abin nan amma nan gurin babu wanda zai ce ma kaza ko kaza kaga da ka je libya sai a kamo ka koro ka kaje algeria ya kamo a in ka je can gurin bi zaka heta kare a kada ka a ce ma kaza in ka je amurka kana ta turo maganganu in ta kare he su cakumo ka sai an kaka hilin jirgin ku a dangwara ka a juya shikenan a tahi kaga shikenan tsuru tsuru an jeho ka to amma kaga a kasar ku garin ku kenan nan gurin to shine a ɗabi'a ɗabi'a sai ka so nan gurin wannan ƙauna ce ta ɗabi'a auna ƙauna ta ibada wadancan su ne ake ma to kaga ka ce hubbul watsani minal iman ƙaunar ƙasa ƙaunar ƙasa wai yana daga imani ƙaunar ƙasa yana daga imani to yanzu kenan wanda yake amurka ko ke faransa ko ke kaza shi wa ya ce wa hubbul watsani minal iman ka gani wannan hadisin imamu al-bukhari ya maimaita shi a kitabul akam babu bai'atul araf na'am na'am na'am kamar yana gaya ma mutane kenan wannan iya daga bara gurbin saboda ai kaga su wajen uku annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce mushi abin su wajen uku yana ce aqilni annabi sallallahu alaihi wasallam yana iyawa sai na ce akai to yanzu tun da ya nace akai ya namsa sai ke ba su labari dama kenan ita madina kamar zuga zugi ce saboda haka iri-irin waɗannan suna daga waɗannan tattaka ɗin kenan saboda haka su suna daga cikin irin wanda madina take korewa ba abin mamaki ba ne kenan ya nemi wannan abin bayatul arab mubaya ta mutanen ƙauyuka sai kuma baya sun mastaƙalar bai'a hukuncin wanda ya yi mubaya'a kuma sai nemi a mushi iqala a rangonta mushi wannan mubaya kaga in mubaya ce ta shiga addinin musulunci in ya nemi iqala kenan ridde in kuma mubaya ce alal hijira kaga tunda ai ana madina ne kenan mubaya alal hijira to kuma nan gurin yana a matsayin shi na musulmi sai dai kuma wanda yake datti so da ai hijirar wajibi ce amma ba yana nuna ba in bai ba hijira kuma ba musulmi bane ba sau da haka kenan in mutum ya mubaya mubaya in ta musulunci ce in ya nemi iqala ma'ana ya yarda in kuma a cappa ce akan wani abu daga ababe waɗanda suke na musulunci to kaga nan ba za a bashi ba dama ɗin sai dai kawai ya ki aikata wannan kuma daban sai babu man na kasa bai atihi wanda ya mubaya kuma sai warware fa man na kasa fa inna ma yankusu ala nafsi sai kuma a كتاب الاتسام يا ميم تباب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وعرض على اتفاق أهل العلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة أنا صلى اللهم اجعل بالمدينة الله كسنيا مدينة ضعفي لنكي بين ما جعلت بمكة irin abubuwan da ka sama makka min albaraka na albarka kaga Allah subhanahu wataala yayi ma makka albarka ta hanyar addu'ar annabi Ibrahim alaihi salam kaga albarka na fajal af'idatan minan nasi tahawi ilayhim wannan dandazan da karkatar zukata zaka ga wanda suka je su haji suka je su ziyarar masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sukan jin wata nutsuwa dan sun shiga Madina sai ka ji kowa yana ce ai kaza kaza muka ji a Madina zaka yi suna faɗin irin nutsuwa da suke samu kaga a lokacin da suka je Madina to haka kuma yanda mutum yake kaunaccen haka zaka ji zuciyar tana karkata saboda addu'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani face yana kaunar da ya ji sunan Madina ma sai ji abin yana burge shi wani mawaƙi ya ce Allah kai ni Madina mutu can eh kaga Allah kai ni Madina mutu can saboda yasa akwai garabasa akwai garabasa inda kai hakuri ya ka mutu a can to kana da wannan garantin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma warzuqhum min athamarat duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dhaifai ma ja'alta bi makkah min albaraka rabanya abinda ka sama makka na albarka wannan ya nuna manzala su san duk da a makka aka aihe shi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira madina tabbatar da cewa ƙasa ta Allah ce kuma yanda can yake gurin bautar Allah haka nan ma gurin bautar Allah ne Allah subhanahu wataala ce inna ardi wasi'a shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam sai yake yi mata wannan addu'a kuma tare da cewa makka ita ce masqata ra'sihi kuma nan ne da inda tare har ya kai wannan shekarun shekara wajen hamsin gaba ɗaya a maka amma kaga da ya tashi addu'a sai ce Allah abinda za ka ma madina linki biyun abinda ka ma maka tare da kuma garin hijirar shi ce ga gani kenan wannan hadisi abu yi a ya fitar da shi babu barkata sa na bisa sau muddihi albarka sa ya nafsa san da mudu aiman wa nuzur sa'ul madina wa muddu nabi sau barkatu da kuma albarkaci alayhi sam an bata nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ittifaki na ahalin ilmi kenan a bisa ambata na sallam da zabarasuwa akan wannan wannan kuma yana nuna mana ƙasar da kake ciki garin da kake ciki ka dinga mushi watan alkhairi addu'a ta alkhairi saboda wannan tilas ne ma kai kana cikin gari kana mushi addu'a mara kyau to kaga ai wannan wauta ce ko kana mushi wani wata mara kyau kaga duk wannan wauta ce kenan yin addu'a da fata alkhairi in arzikin yazo ko kuka samu arziki in aminci yazo ko kuka samu aminci shi yasa annabi Ibrahim alayhi salam yana ajje iyalai shi kaga sai dinga roƙa musu al'amun Allah ya samu musu da aminci da zaman lafiya da abin nan to kaga wannan abin ba wani abu ne wanda sai an taru ko an amshi kuɗi a ce kuɗin addu'a kuɗin sabka an hudda kuɗin wane ne an hudda kuɗin mi to in kana so kakkai addu'an mana kai da ma ba kuɗi ba gare ka ma in ta kwaɓan ma kan kauta da gudu daga garin aiki ne ka gani ka gani kana talaka kai ta kwaɓe kai da ba jirgi ba gare ka ba kuma mota ba ba kai bai kai kowa buƙatar kai addu'a ko kuma ga tsirin yaranka da abin nan to ka kama wancan da gudu an wuta ai dole ka yi kowa yin addu'a ma tukwana kaga ba buƙatar sai an ba mutum wani kuɗi ko a ware kuɗin addu'a ce ga kuɗin addu'a wa ce a mu ba ba mu ba kuɗin addu'a ba za mu yi ba ka gani wannan tilasta ne mu dinga ma kasashenmu addu'a ta aminci da zaman lahiya da duk wani alkhairi tilas kuma sannan shi ba wai san ƙasa maganar baki bace ba a san ƙasa ɗin kai wace gudunmuwa kake kawo wajen gyaruwar al'umma an shi ne san ƙasa a titin ka a hango ko wace karuwa ake da kai al'umma wace karuwa take da kai a matsayinka na ma'aikaci ko mai kaza wace karuwa ke da kai amma ba kana wawashe kuɗi ba kana wani san ƙasa wani ne ana abin da wannan kuskure ne kana ma'aikaci kawai kana dama-dama ko ka tsaya can gurin kowane cin hanci sai ka dahe kuma kana ciya san ƙasa wacce san ƙasa kuma kai ka zamana kana kashe ƙasa kaga wannan kuskure ne polisi ne kai jandarma ne kai wane ne kai koma waye kai kishin ƙasa da san ƙasa a ga abin da kai na a zo a gani amma ka tsaya kana amshewa cin hanci kana cusa a shihu kana cewa kuma kishin ƙasa to kaga tauka da warwara kenan kenan haɓaka ƙasa ima ƙasa addu'a ɗan kasuwa ne tausaya ma al'umma taimaka ma al'umma taimakeke ne yawa juna ci kautan ma ma ƙasa duk wani abu wanda yake gari duk wani abu mara kyau imatatul azanin tariq sadaka ana isha radiyallahu anha qala lamma qadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-madinata lokacin da nan sai gabato madina sallallahu alaihi wasallam wannan ho shine lokacin da madina ba ta taba ba ganin farin ciki da alkhairi kamar wannan amma anas duk da lokaci yana karami yake ba da labarin gabatar manzo da sassan madina cewa gaba ɗaya sai ta ɗauki haske shi yasa yake cewa madinatul munawwar yace lokacin da nan sai zo gaba ɗaya sai ta ɗauki haske saboda kudumi na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana aisha radiyallahu anha qala lamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi madina lokacin da nan sai gabato madina wu'ika abubakrin wa bilal sai dai na abubakar sai ya samu zazzabi haka bilal fakana abubakar idan aka zato hulhumma sai dai na abubakar in zazzabin madina ta dambe shi ya kula ya dinga cewa kullum ri'in musabbahun fi ahalihi wal mautu adana min shiraki na ali kullum ri'in kowane mutum musabbahun abin yi ma asubanci ne fi ahalihi cikin iyalin shi musabbahun abin riska ne abincin ma ne a lokacin asubahi walmautu adana min shiraki na ali alhali mutuwa adana ita ta kusa da shi min shiraki sama da kusan da katana ko igiyata na alihi take da shi wannan kuma shine kusancin mutuwa tare da mu babu wani cikin maface mutuwa ta kusa da shi sama da yadda shi yake da kusa da jijiya wadda take tauye shi Allah subhanahu wa ta'ala ce na hannu a ƙarabu ilaihi min hablil warid mu ne muka hi kusa da dan adam saboda haka kullum da in kona mutum musabbahun mai waye gari ne abin cimma ne lokacin asbahi fi ahlihi amma wal mutu adana min shiraki na alihi wannan sai da na baka radiyallahu ta'ala anhu yakan faɗi dan saboda lallashi da kuma lallami na zuciya wa kana bilal idza uqliya anhu al-humma sayyidina bilal in aka dauke zazzabi daga gare shi yarfau aqiratahu yakan daga sautin shi kure yana ce ala laita shi'ri hal abitanna laylatan biwadin wa hawli idkhirin wa jalil wa hal aridan yawman miyaha majannat mujannatin majannatin wa hal yabdu walli shamatun wa tafil yana ce ala laita shi'ri kai can sani na hal abitan na lailatan ko zan kwana a wani dare zan kuma kwana biwajin a wani daji wani kwazazzabe wa hauli gefe na idhirun da akwai tsabre wa jalil wannan idhir jalil duka tsirrai ne daga tsirrai ciyawoyi da suke hutawa a dazuzzuka waɗanda suke na makka shi ne sai dinga cewa hal abitan na lailatan ko akwai wani dare da zan kuma kwana ma'ana ko rayuwata na ƙara kaiwa wani lokaci na ƙara wayan wani dare biwadin a wani daji wa hauli zikirin wa jalilu wa hal aridan yawman miyaha majannatin ko wata rana zan gangara waɗannan rahi guraren ruwa na majanna kasuwa ta majanna wa hal yabdu walli shamatun wa jalilu ko zan ƙara hangowa in tsinkayo waɗannan duwatsu guda biyu wannan sunaye ne na duwatsu guda biyu shama da kuma tafil daga duwatsuna kenan waɗanda suke gurare waɗanda suke na tuddai wanda suke na makka wannan yana nuna mana irin yadda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka haɗu da jarabawa ta wahalhalu na bakunta rabuwa da mahaifarsu da jama'arsu da 'yan uwansu da danginsu wani ka samu cewa mijin ne hijira matar tana can mai gidan ne hijira amma ɗiyan kuma suna gida kaga aka sai rina baka radiyallahu ta'ala anhu ya tahi haka manzo Allah sallallahu ya tahi sai rina bakar bayan ya tahi har ma shi abu kuhafa ya zo shi wajen diyar shi sallallahu alaihi wasallam ya tarar da iyalin shi yake cewa shin mahin naku kaga me ya bar muku asma ta yi dubara ta samu in duwatsu ta kulle cikin abin da yake ba gani ba yake ta dora alkuki da ya zo ta ɗauko ta ɗan ba shi jingina ce a shi ke ne je ta shi tunda da ya bar muku wannan kun ta gayyara ba ya je ta yin shi shikenan kaga duka dai irin dubaru Abu Jahal ya zo ya tambaye ta ya dau hannu ya bare ta kaga duka wannan ya nuna irin tsanani da wahalhalu wanda iyalansu suka sha ka ji a zuciyarka ya za a ce ka tahi ka bar iyalinka guri wanda yake na haɗari kai kuma ka tahi saboda imaninka sai da gaba za su tar da kai kaga irin su ummu salama wanda kama aka yi kawai dan jaririnta tana fama can gurin suka kama su ma dangin mijin suka ce mu ba a tahi mana ba da dan uwanmu ana ja suka musge hannun yara kaga duka saboda su samu su yi hijira don imaninsu to kuma da aka je garin hijirai dole kaga akwai jarrabawa to kuma irin wannan zazzabin matsananci sai dinga samun su amma da yake imanin ya tabbata a zuciya kaga ba kamar na wancan ba wanda ya nema ya mishi iqala saboda kenan abin bai tabbata ba a zuciya sai zamanto suna lallamin zukatansu da waɗansu maganganu wanda suke na kwantar da hankali aisha ta ce to haka sai nuna bakar haka bilal suka gamu da irin wannan jarrabawa ɗin ta canjin yanayi da kuma canjin guri amma nan duka sun yi ne don saboda imani don addinin nan a tabbatar mana da shi a samu gina shi da kuma tabbatuwar shi wanda yau gashi mu muka samu tubus abin da ya rage kawai mu bota ma Allah amma sun tashi daga can sun koma don saboda a bayyanar da sha'ir na addini tabbatar da sallah tabbatar da duk abubuwa waɗanda suke na addinin musulunci alhamdulillah kuma gashi Allah ya tabbatar wannan bayan Allah suna da ladanmu duk ibadar da muke da abin da muke suna da ladanmu kaga mu da su kawai sai taraddi radiyallahu anhum Allah subhanahu wataala yarda da su shine kawai a haƙƙin da suke da a tare da mu wannan kenan ya nuna mana waɗin irin wannan ko kuma mutum ya yi hijira don kubuta da imanin shi sai ke waɗin wasu maganganun da suke nuna yanayin da ya samu kanshi da tsananin da ya samu kanshi wannan bai nuna ta shakkikin da zai zama an haramta mushi ladaɗin ko kuma ba don Allah bai ko kuma ya aikata raki ƙala kuma sai ce Allahumma la'an ƙwale ya ce allahumma la'an shebata mini rabi'a allah ka tsine ma shebatu mini rabi'a wa utubatu mini rabi'a ka tsine ma utubatu mini rabi'a wa umayyata mini khalafin allah ka tsine ma umayyata mini khalaf kama akharjuna min ardina kamar yadda suka kore mu suka hudda mu daga ƙasar mu ila ardil waba zuwa ga wannan ƙasa wadda take tattare da rashin lahiya da cututtuka kaga wannan ya nuna abu na Allah abu wanda yake na Allah abu na ibada bai nuna karan farko da kawara sai ka ji daɗi cikin abin dole sai an yi haƙuri daga baya kuma sai ka ji daɗi ka ganga ɗauki azumi lissanin farata ne ya farawa ma ka gani farata inda fitar wa inda liƙayar rabbi yanzu da farko ka ɗauka kana azumi ai akwai wahala amma ƙarshe kuma sai ka ji daɗi ka tashi sallah cikin dare za ka yi yaman lail kaga da nauyin jiki barci bai barka ba kana jin kasala kana jin kingin barcin amma kawai sai ka haƙura ka je ka yi arwalla ka gimtsa ka zo ka ware sallah da ka ware sallah ka ware karatu ka ware ambata Allah kuma sai ka ji daɗi a zuciyarka sai ka ji wata irin ni'ima kuma duk tsoron yini in ka ida ibada kuma sai ka ji ma daɗin ya yi ma abin nan ka tashi ka je ka yi sallah asuba da wahala wahala amma da ka yi sallah sai ka ga kuma jin daɗi da wani nishaɗi duk tsawon yinin ka gaba ɗaya in ka tuna ma sai ka ji daɗi in ka tuna ma sai ka ji daɗi to amma da fa kaga da nauyin jiki ya zama to ka tashi to haka zaka ga kenan ayyuka na alkhairi ba yana nuna ba a karan farko babu wahala dole akwai wahala wasu bin nafsa kama alladhina yad'una rabban bil ghalati wala shururi na wajha in zaka nemi ilimi karan farko da akwai wahala dole kana son ka harrace wannan kana son kai kaza kana jin wuya amma da ka harrace abin kuma sai ka ji daɗi kenan shi yasa su ma sai zamanto yin hijirarsu sai zama muhari ne mai wahala kai mafi yawa ma sunnar Allah ce so da yawa zaka ga likul bidaya su uba duk abu mafari sai kaga da akwai wahala da wahala abin da za a ji daɗin shi abu mai mai kima a ce maka da da an wara ma tukus yawanci zaka ga duk akwai wahala farko ana ja ana ja shi yasa wahayi ma da za a fara sabkarwa kaga yace malaika zo fa khadani fa ghattani ya kama ni ya jumke ni hatta baragani min aljan thumma arsalani fa qala qira Allah ce inna sanulqi alayka qawlan saqila dole akwai wahala akwai nauyi to amma kuma kaga daga baya sai abin kuma ya zama to a sauƙaƙe to su ma haka lokacin da suka hijira kenan sai aka haɗu da wannan shi yasa ya ce kama akhrajuna min ardina ila ardil waba to amma kuma yaya daga baya abin ya zama musu kaga gabaki ɗayan su babu wanda kai sai suka zaman toma babu wani mai da aka yi fatahu makka wani titin gidansu ma bai shi ba kaga a wannan lokacin ji suke ci ake kona samu wa alayya da wani shamatun wa jalilu amma da aka yi fatahu makka wa ma ne titin gida ma bai nuwa ba balle wani abin saboda sun bar makka kawai dan Allah ba su ma waiwaya ba ba wanda ya ce barin jiyan sauka gidanmu tunda an zo fatahu makka barin jiyan ya kaza a haka kawai suka je suka yabin nan aka wuta aka ɗari ba wanda ya damu ko ina gida na waye zamni gida na waye kaza waye kaza duka kana ganin gidan wane ya zamne shi wanan ma ya mutu ma ɗiyan shi ne suka ci gado ga gidan naka nan ga abubuwan ka nan duk daɗin da gaji a gidan gashi nan amma duk ba su kalla ba saboda tuntuni Allah ya masanya musu abin da ya yi wannan wa man yuhajir fi sabilillah fil ardi muragaman kaseeran wa sa'a duk wanda ya jira dan Allah wannan sunnar Allah ce sai ya samu ababe waɗanda suke na yalwa waɗanda suke yalwatattun abubuwa duk abin bukatan shi sannan kuma sai ya samu wadata shi yasa zaka ga duk waɗanda suka yi hijira su Abu Huraira da sauran duk sai zamanto sun samu dukiya wanda a da a Makka suna da dukiya sai suka dawo Madina suka samu linkin balinkin dukiya da suka samu kuma suka samu aljanna kaga yanzu sun tashi daga sunansu na wancan inda ba su yi jira ba da ba su zama ba muhajiruna to sai aka kira su a qur'ani gabaki da sabiquna al-awwaluna min al-muhajirun duk wanda za min al-muhajirin duk wanda za zo sai a ce fulanul muhajiri ne yana daga cikin muhajirun fulanul kaza ne hay Allah ya ce la yasawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatala kullu wa'ada Allahu al-husna kaga sun samu wata daraja wadda sauran waɗancan duk ba su samu ba saboda wannan wahalhalin da juriyar da ya zamanto sun yi ta ita ta sa suka samu wannan cancanta ne da yawan sai aka musu bishara da aljanna to wannan duka ya samu asali dalilin kenan wannan abin da suka jura na wahalhalu ya ce ila ardul waba zuwa ga wannan ƙasa wadda take da waba'i take da cututtuka sun maƙalar rasulullah sassalam sai wannan kuma ya nuna kenan alla'anul mu'ayyan ga kafirin da ya yi zalunci a gare ka la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim kaga sai wanda aka zalunta kaga waɗannan yace kama akharajuna kenan sun mana kuma dan mun musu ya zama ne kafiri ne ya zalunce ka dan ka mai la'anul muayyan ai zalunta kai kana da dama a nan gurin akwai damar da gare ka ta zaluncin da ka mushi hadhihi bitirka kenan shi yasa sai ce Allahumma la'an shayfata bin rabi'a amma mujarradin kawai kafiri ne ba gamin karshe sai dai kawai shi kafiri ne shi wannan Allah ce shi Allah ce shi kaga an ba babu wani abu tsakaninka kaga to yanzu mutum zai ce Allahumma la'ana al-yahuda wan nasara ha a dunkule zai yawa ne a dunkule kenan to kaga zai iya ce Allahumma la'ana al-yahuda wan nasara gabaki daya eh na a dunkule wai wan nasara bai ta yi ne ba ko? eh bai ta yi ne ba tun da kafirai ne a dunkule an? an alhamdulillah da kafirin ko a dunkule kenan tun da kafirai ne ne kafirai ne ga an? la'ana lawar yau da wannan tsari ta ka zo kuhura biya ihim wasu alihin masashi kenan mutum sai yi musu abin nan mutum zai a dunkule kenan amma wani a nasara wanda yake mu'ayyani in dai ba wani zalimci bai maka wannan ba ya halitta ka mishi la'anul mu'ayyan ko wani bai yahudi wanda yake mu'ayyani bai zalimce ka ba ba za ka mishi ba amma wasu ke bantattu wanda suka yi abin nan wannan kaga kana iya kama sunansu baro-baro kamar yadda ya kama sunan irin su na tsanya usulun duka kenan ka ambata to shi ya sa na Allahumma la'an shebata min rabi'a wa tubata rabbana rabi'a wa man yatabana khalaf duk kana iya wannan wani musulmi ne ya zalunce ka kana iya mushi lanul muayyan ya zalunce ka muayyani ne sai ka na'am to in ka ƙi haƙuri ba misali sai ka ƙi haƙuri kenan sai ka faina kaftin faɗo bi misali ma kaftin migo fa mane tsari alaikum fataru alai bi misali ma tar almutasabba ne ma qala fa alal badi'i minhu ma ma lam ya'tadil mazlum kenan iya na ha sai shi ne la'ibullah da jihar bisu mai kone lamun zulim yi mana ai zalimta kai kana iya ha? ya yadda inda ba ka yi mushi ba yanka mushi ba in lamun zulim na ya za ka iya bayyana la'anta ke za ka iya bayyana sai dai kamar ba wai ka mushi alkanutun shi ba shi ai a nan ya zama kuma ka yi ta'addanci tun da shi ɗaya ne maka yanzu kuma ka zo ana ta'amini kana mu shaida in gaba ɗaya muku kenan kai kaɗai ne ma sai ka gaba ka iya haƙura ba shi kenan sai ka mashi irin yadda sa'ad ya ma wancan gon irin yadda sa'ad ya ma wancan ka gani saboda ya ya zalunce shi kuma ya ga ya kamata ya rama kwatankwacin yadda ya mishi kenan sai ka yi mishi aka yi ronan malaman yan siyasa ba sa sai ronan kawai yan siyasa ne nema abincinsu ne suke su wani ka'idan wani tauhidi ma suke yi tuwar ya kan shi ba ruwan su wani ce can kawai su tsine ma wancan tsine ma wancan duk ba suna yi wannan kuskure ne kuskure ne nan la'anar mu'ayyana ka ɗauko wani musamman ma shugaba na wata ƙasa da wata ƙasa kai talaka na gamin ka da wannan abin wanda su shugabannin ma ba su wannan wannan kawai irin abubuwa ne dai na rashin abin amma harka ta diplomasiya tsakanin wata ƙasa da wata ƙasa can da can gurin aye ba abu bane na talaka wanda yake wakilci wannan tsakanin shugabanni ne amma ka ɗauko ni shugaba ka dinga yi mishi to kai kuma awa kai kuma awa ka za ka ji daɗi kai ya ɗauko shugaba haka ce la'allama adadin wanda yake mallaka sun lullinka na ku la'allama adadin can gurin sun lullinka ka gani inda ana bi irin waɗannan ayyaki masu ya faru waɗannan su ba sa su lissahi shi yasa ai zaka ga su shiwa gabanin ba su kawai irin wannan dai yan neman guri ne da fice makaɗi da rawa amma su shiwa gabani da ba su da wani neman suna haka je lahira ka tarraba ka da ladan komi Allah kare mu ne mana ai ka je lahira ma mu sai tarrabe da ladan komi wannan ba bane mai kyau kawai malami ya tsaya matsayin shi na malami talaka ya tsaya matsayin shi na talaka abin da ya shahi lamari na shugabanni kawai abin da za ka iya ishara wata nasiha a dunkule wasu wannan inka wanda za ka yi shi ne amma shiga irin wannan abin wannan bashi da kyau kuma kamar rura wutar fitina ce rura wutar fitina ce ka gani irin wannan za ka gadi yawa suna yi amma duka ba dai ko kuma wani can daban dan ya yi wani abu wanda kai ma kana yin irin abin na ra'ayin shi ne kawai lallaba bai gane abin nan kawai ka ɗauko ka yi ta ɗebe mishi albarka ka yi ta mishi abin nan kaga wannan kuskure ne kuskure ne yawa za ka ga da koyar da wasu za ka ga ko a limancin juma'a ma sai su ɗauko wani kawai su yi ta abin nan ɗin shi duka wannan kuskure ne duk wannan kuskure ne na da wasu eh kwarai kwa eh duka yana nuna mutumin da ya zalunce ka babu giba a tare da shi babu giba wanda ya zalunce ka babu giba mutum ne ya zalunce ka ya rike baka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matsal gani zulmu ya halli irduhu wa ghurmu mutum ne ya ci kudin ka ya ki biyan ka ka dinga wani gaskiya ya mun kaza ya kaza ya ci bashi na abin kawai dai ka tsaya bakin nan kuma kar ka ƙara kar ka ƙara sama da wannan in ka ƙara sama da wannan akwai matsala kawai ka tsaya bakin matsayinka Eh, abin ai dole ya mutum ya tsaya daidai wa daidai in mutum ya maka yi daidai da yadda ya maka shikenan in magana ce ta baki kawai ka maida mishi daidai da wanda ya maka sun makala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce allahumma habib ilaina almadinata Allah ka kaunatar da Madina a gare mu saboda ya ga irin yanayin da su Abubakar irin yanayin da su Bilal suke ciki sauran sahabbai duka yadda suke ciki to sai ce Allahumma habib ilaina almadinata Allah ka kaunatar da Madina a gare mu ka hubbina makkata kamar yadda dai muke kaunar makkan nan wadda hasu bilal suke santi aw ashadda kuma ka sa kaunar mu ga Madina ya zama ya kaiwa matuƙa akan kaunar mu ga Makka kaga Allah ya amshi addu'a nan go Allahumma barik lana fi sa'ina Allah ka mana albarka a sa'in mu na Madina ma'aunin mu wa fi muddina mudunmu na madina Allah ka mana albarka saboda in ba a karhin abinci ba a inda bai mallaki abincin shi ba zai mallaki ba kalmar shi kaga fi sa'i sa'ina sa'ina wa muddina Allah ka mana albarka a cikin sa'inmu da mudunmu wa sahiha halana Allah ka ingantar da ita a gare mu wanqul hummaha ila al-juhfa Allah zazzabin nata ka kai shi juhfa ka kwaje shi ka kashi can inda yahudu da abin nan suke can ba laihi ba ne misali azzalaman kafirai mutum musu ya dinga musu addu'a Allah jarabce su da alloba ko ta cuta Allah ɗauke ta kai ta can yanzu irin yahudawa duka kana iya musu addu'a corona da wasu bala'i da wani abin da zai kare tattalin arzikinsu da duk wata musiba dai wadda za ta gallabe su ta hikarinsu ta karya lagonsu su rusuna kamar wannan gobarar da take ratatakarsu ka gani ka gani shi turab da ya ce zai bude jahannama ashe jahannama akwai inda za bude ta kaga ka ta nan bude ta kaga an bude musu to ka gani eh to kaga yanzu akalla ne an ji jiki go to kaga Allah sa duk abubuwan ya dammare ta yadda kawai da sun samu karaya in ya so kuma kawai a dira musu Allah tabbatar da wannan shi dama duk Allah bai gauga da gaugar mutum wannan gawan gobe ne duka wannan kayu ne duk kafiran bayan ma duk ba an yi fajalan hadis duka komai zai wuce na mu ne kawai muke gaugawa amma ƙarya za ta ƙare za su zama abin tausayi sai sun kaskanta shek nasir da albani ce lokacin da annabi isa zai bayyana ya ce a lokacin wannan babu yahudu a isra'ila ya ce ba su da ƙarari a nan ya ce sau da lokacin yan dujjalai zo aka ce za su fito daga can yankin asbahan tare da shi da adadi wanda yake ne hudawa ya ce to kaga kenan ba daga isra'ila ba aka ce sau da haka a wannan lokacin matani babu su a ne ce sau da haka la'arara lilahud yahuda ba su da tabbaci a nan ba wai kanka ɗauka he annabi isa bayyana ba ne a za a yi a hakan wannan ana hakan za su ta dama ai babu su suka je shekara duka nawa to yanda ne zawwa ce suka suna ce a kwashe ka a taiko abu ne in mutum tana neman kare mushi sai dinga hudu ya ce ku yi kaza ku kwashe na ku ku koma guri kaza koma guri kaza tuni su ne sun hasko cewa walalle mun kusa tattare na mai na mai mabar wannan gurin shi kuma ya ce ku yi haƙuri dai da ku yanda za a yi ba ku ba za ku ta yi suƙin sun ta yi bar ku ga yanda za a yi kamar irin yakin baki ne amma bai hude da bala'in san rayuwa ya ga an yi abin da an kashe shi an dira duk dubara tasu duk barazanar da suke yi kenan an asiri ya tonu kawai ashe da ma barazanar ce suke ma duniya kenan a tanadin da ake dan aka ƙara tanadi kawai za a kaɗa su su kuma inda ma aka yi kankan kan ma billahi zai ce za su yi kwatsaya shi kenan kawai bari mu tattare namu namu mu tahiye mu da ma ba gurin mu bane ba to wannan dan kaɗan kin ma da aka yi ya suke gani kaga kenan ya halitta kafiri a roƙa mushi masifa da alloba amma kafirin da ya ma zalunci ba wai kawai za ka leƙa wata ƙasar kafare ba ka ringa Allah musu kaza Allah musu kaza a'a ai can da musulmi da wannan a ciki sai dai ka duba wanda suka mana zalunci kamar su waɗannan sai ka musu amma waɗancan wanda ba su mana ba ai ka ga la'ana hakum la allazi lam yuqatilukum fi dini shi kuma la'antan mutum ai kamar kashe shi la'anul la'anul mu'min ka qatali ka gan kala an ci mutum ai musifa ce da annoba ka jayo mushi to zo ta ƙasa ce ta wasu kafirai ana hulɗa da su haka sai ka ɗauki makami ka daɓa ma kafiri haka kawai sai ka shi baka to haka baka la'ance shi ba kawai kafiri ne baka zo ba kawai ka ce Allah tsine kaza kaza ka ayyana shi yana da damar nan ya yi ƙaranka don me za ka mun baka addu'a yana damar yi maka wannan wani ka gani amma kamar la'antacce irin kamar shaidan wannan kaga kawai labari ka bada sai kuma a dunkule kamar yadda aka ce kenan wannan a dunkule kana iya yi Allahumma barik lana fi sa'ina fi muntina wannan kuma addu'ar haka ake bukata duk musulmi ya dinga roƙa ma ƙasar shi albarka na tasahili da sauƙi na rayuwa wa sahiha halana Allah ka inganta ta a gare mu ma'ana ka sanya ta zamanto ƙasa mai lahiya mai kyau mai aminci sannan kuma wanqulu ma ila jufa qalat ta ce qadimna madinata sai muka gabato madina wa hiya awba ardillahi ita ce mafi alloba mafi rashin lahiya na kasar Allah qala fakana butuhan sai zamanto butuhan dazuzzuka kwararruka waɗanda suke na madina ya jire najila suna gudana da ruwa yajiri najala suna gudana da ruwa wanda yake gurbataccen ruwa a lokacin da muka zo kenan wahi abu ardillah qala fa kana butan he zamanto ko zanzabai da magudanar ruwa yajiri najala suna gudanar da ruwa wanda yake gurbatacce wannan yasa kenan sai zama da akwai rashin lafiya da cututtuka sai manzo Allah sai addu'a kuma sai ubangiji subhanahu wataala duk ya canza waɗannan abin kenan abin da ya jayo allobai ya jawo rashin lahiya gurɓataccen ruwa kaga ita ƙasar da kake zamne bayan addu'a wanda za ka yi mata wanda yake wani abu ne wanda yake hissiyin ko to kuma sai wani abu ne wanda yake ma'anawiya to kuma sai ka dawo ka dinga yin abu wanda yake hissi duk abin da zai jayo gurɓata kuma sai ka kiyaye shi kar ka zo ka kabar matsayinka ta cika tana hamami tana tafarfasa ‘yan titinku za su iya barkewa da amai da gudawa kar ka zo ka buɗe ƙohon masai ka dinga ambalar da ruwan masai da dare kana kwalhewa kana ragewa yaro ya yadda kosai ya yadda tsala ya yadda kaza ɗauka iska tana canzawa kaga za a samu abin kar ka zo ka dan tsabar bakin ciki wata shibka wadda mutum ya biyo rana ana wannan tsananin zafin ranai zai dan raba ya dan samu ya ji dan daɗi kawai dan bakin ciki ka bi dukkan dadda sai wai dan kai ka dasa ta annabi sallallahu alaihi ce man qata shajaratan yastadhillu biha insanun aw haywan wanda ya datse bishiyar da dan adam ko aljani ko wani wanda yana karuwa da ita babu wani illa sawwaba Allah wajahu fi nar ce Allah zai daidaita da fuskar shi wannan shibkar dai da kake ga wasu dan mugunta ba a ma tashi datse shibkokin sai lokacin zafi kawai sai kaga kawai sai kaga an aske guri karsa wai nan menene abin da ke ga shal kawai kawai eh kawai an kuma ba ma honi in an ce ganye ne sai a karkade mara kyan ba shikenan ba sai a dinga aro zan shimka ba shikenan ba to kawai sai a sa maka gaba ɗaya a gundule ta me dalilin kawai shi shimka ko mutane suna tsayuwa ko ana kaza wannan kaga ba wai sai ozo bore bai ma magana hukuma ce gurin Allah subhanahu wataala babu kuma shubkar da za a zo ka shubka wannan da shan face matsayin sarka ce wadda take mai gudana dan adam zai karu ko aljani ko tsuntsu Allah subhanahu wataala zai baka ladan wannan abu to kaga duka yana daga rayar da ƙasa da zai zaman to kayi wani rami can gura dan gamu ba kawai kuna zaune ba majalisa ta kai goma a titi guda kuma kullum kuna tada masu injina wancan ya zo ya fada ciki subhanallah an zo da gudu an tada shi wancan ma kaisa wannan wannan rami gaskiya akwai matsala he an samu meri to wace meri da kun zo ko har kawai dan ciki an mintuna kun binne shi wancan ka dauka he a ce he an je meri kuma ba mai zuwa meri har logo wancan ya fadi ya gurde kawai an ce haka za a yi sai fi sabilillahi to wannan duka yana daga tashihin da zamu yi mu taimaka junanmu junanmu wajen gyara garuruwanmu da gurarenmu da yankunanmu ta yadda za mu inganta su a zahiri kenan to wannan shi ne kishin ƙasa shi ne kishin ƙasa amma ana zaune can wancan ya waɗi ya kare an tada a cerar nan ma wani wannan guri matsala gare shi wannan guri kaza ko ba ana zaune ana gani wannan duka duka kuskure duka kuskure ne wannan musamman ma irin ababe na gwalalayen nan kaga a dinga magana ana ai dole sai an yi kaza wai jira ake mary ta zo ko ta furushi ta dinga mana gwalala ko ta baka kudin gwalalan wancan ya cinye wancan yayi wancan ya kaza wa shine ake jira kai da kanka ne ka zo ka tattara kai ai da kyau amma da kowane lokaci a ce titiranmu kamar ba abin nan ba kawai walala ne kwata ne ƙasamta ce yaranmu suna haɗuwa ciki kaga iska za ta zama ta gurɓata to da zarar iska ta gurɓata komai zai iya faruwa wancan yana ciwon kai wancan yana kumburi wancan amai da gudawa wancan kaza wannan abin da muke shaƙawa muna raina shi zai dinga kashe kamar ba mun dinga daɗewa ba tun da ai guba ka ɗauki ma misali ya kake ga shakar guba da abin nan duk dai ba shi ba ne ba ke tattara yi wasu ababe da takin zamani da wane ne wanda in ka shaƙa duk musifa ne to kaga duka wannan ya kamata duk yana daga inganta ƙasa ta yadda za a kawar ma gari duk wani abu wanda zai canza yanayin shi wannan hadisin bukhari ya maimaita shi a fadali madina babu karaita nabi sallallahu alaihi wasallam an tu'ra madina yadda annabi sallallahu alaihi kauracewa a kaurace ma Madina fadailus sahaba babu maqdami nabi wa sahabihi Madina yadda annabi sallallahu da sahabbai suka zo Madina kuma suka dauki hakuri abusa duk yanayin da suka samu a kitabul marada ma da wannan hadisin yayi istishhadi babu iyadatin nisa'i rijal halaccin mata za su iya zuwa su gaida maza ba su da lahiya kagan ka ce zainab bakar ma'ayinta ne to bilal ba ka gani kenan ya halitta mace in an amince ma fitina namiji bai da lahiya mace ta je ta gaida namiji ya halitta namiji mace bata da lahiya je gaida ta in an amince ma kenan fitina shi yasa kaga Aisha ta kan zuwa gaidawa kuma har da Bilal sai kuma babu man da a bi rafa'il waba'i wal humma shi ma da wannan hadisin istishhadi ya maimaita shi wanda ya addu'a Allah dauke alloba da kuma masassara wasu na gashin masassara za ka iya roƙon Allah ya warkar da kai daga masassara ko kuma a ba za ka iya waddan shi abu hurera ce ni a cututtuka ba wanda na hiso kamar masassara sau da nan sassa ya ce la ta subbil hukma fa ina ta kafirar zunub kama ya kafirar kiyar khubsal hadid kan ku zage masassara tana karkadewa zunubi kamar yadda ziga zige ke karkadewa kamzo da dauda wanda yake na ƙarye kenan in ka iya ɗaukar haƙuri sai ka ɗauki haƙuri za ta zama ma kankara zunubi amma ya halitta ka roƙi Allah kuma musamman in ta zamanto masassara wadda take ta alloba musamman masassara ta alloba amma za mu ga a karanta maza sa yawanci yana roƙo Allah tsari daga miyagun cututtuka Allahumma ya wuzuka min sayyi'il asqam miyagun cututtuka ka gani amma irin masassara ciwon kai waɗannan ana so mutum ya dinga yi abu na farko kankarar zunubi ne in Allah ya so mumini sai dinga jarabta shi yasa manzo Allah sallallahu shi masassarar shi daraja biyu ce akan ta sabiya tambaye manzo Allah ya rasulullah innaka tu'aku yace ana u'aku kama yu'aku rajulan minku ni ina zazzabi kamar yadda linjin zazzabin da ku kuke yi kenan irin waɗannan su cututtuka ne wanda kankarar zunubi ne kuma wani lokaci jiki yana bukatar su amma kaga miyagun cututtuka kamar amradul manqula cutar da wani zai iya dauka wanda za iya kyamata ka wanda za ta hana ka tsayuwa ka aikata waɗansu ibadu to wannan sai ka nemi tsarin Allah subhanahu wataala daga ita amma baka ce ba kuma Allah dora mun masasara a a kamar yadda baka ce ba zaka iya roƙo Allah shahada a dunkule amma baka ce ba kuma gobara ko dirmiya a ruwa ko kaza a ce saboda me kace dan in samu shahada ka kai muka san ba in an kona an yi shahadai ko kuma ba ya zama ba shahadai a dawa babu duwa bai rafa'il wa ba walwaja addu'a Allah ɗauke alloba Allah ɗauke cututtuka ba wai an ba da kuɗi ba irona corona ce to a kawo kuɗi akwai addu'o'i da ake mu in wannan abin ya zo tun iyaye da kakanni an sani ana raba wuridi malamai akwai addu'o'in da suke yi a kuɗin corona har da ciwa-ciwa idan an yi shi kudin corona ya gani allah kare mu duka ce yan abubuwa ne na yan samu-samu allah dai shirya abin da muka hudu ya zama daidai allah tara mu alada abin da muka kuskure allah ya yi mana mace-mace da ake allah ya ji kan wanda suka riga mu na na
ya halitta ko ko sai ya gina larabci a ya halitta duk da hausa muke yi ko cikin ko cikin jira ya kuma kin su da kana yi ga ma ta abin da da ne eh barar ko barar ko ko ga ya da larabci duk za ka yi masha Allah insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana bukatu na alkhairi ya rabbal alamin Allah ɗaukaka addinin musulunci da musulmi cututtuka Allah kawo mana ƙarshen duk miyagun cututtuka Allah sabka mana da ruwa mai albarka Allah ya mana albarka a ƙasarmu ya mana albarka a garuruwanmu ya tabbatar mana da zaman lahiya da aminci masu ƙoƙarin tada hankalin al'umma da fitintunu Allah subhanahu wa ta'ala ya isar mana sharrinsu da abin da ya ga dama rabbal alamin Allah ka mana ƙarshen waɗannan fitintunu a gefe-gefe ya rabbal alamin Allah ya arzuta mu da zaman lahiya da aminci ya ba mu nutsuwa na bauta mushi Allah subhanahu wataala kare jinin al'umma musulmi kare mutuncin al'umma musulmi a ko'ina suke a duniya wanda suka rigaye mu Allah ya ji kansu da rama ya haska kamakoncinsu ya sanya aljanna ita ce makomarsu ya rabbal alamin wanda ba su lahiya cikinmu da masu mijiyata Allah ya ba da lahiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لأينا وميتنا صغيرنا كبيرنا ذكرنا وانسانا وحاضرنا وغائبنا وجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله